ana ga ta malam sai shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو الحمد لله يو الله كاوم شاءكو قوة جمادة الآخرة shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke sha biyu ga watan maris shekara dubu biyu sha bakwai shekara ta miladiya to kamar yadda muka sani karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da su kaman yadda shugabanninmu malamanmu na gaba suka fassara su shine zaman lafiya ga wannan al'umma kuma Allah da rahmar shi kamar yadda ya umarni ya ce falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li tafaqahu fi din shin me yasa ba za a samu daga kowace kungiya wata jama'a ta fita domin ta fahimci addini su dawo su yi ma mutanen su gargadi domin mutanen su san wasu ɗauki saunarsu to Allah da rahma ya fitar muna da malamai da suka je suka fahimci wannan addini cikinsu imam malik ibn anas a wannan malami ya haɗa su falaloli wanda yake da wuya ka samu malamin da ya haɗa su ta mahallin da ya ilimi ya koyar kuma ya gama lafiya shine madina madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace al madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa tayyibaha wato ta garin madina gari ne wanda ke ko yake fitar da dattin shi kuma mai kyan shi ƙara kyau sannan kuma ya bayyana a zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wayannan mutanen zamanin nan yace khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum to ya hada zarf makan wa zarf zaman na falala sannan kuma akwai bisharar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da wani malami zai fito a Madina yace yushaku an yadribuna al-ibil aw akabid al-ibil akbad al-ibil yatlubuna al-ilm wa la yajiduna aliman ahlama min alim al-madina ko alim ahli al-madina wato mutane za su zo suna tafiya neman ilimi ba za su samu malami kamar malamin garin Madina ba to kuma an yi ijma'i yanzu a cewa malik ne domin shi ne kadai ya samu wannan falala mutane daga nesa daga andalus ake tafiya ana neman ilimi fatawa daga gare shi to muna fatan Allah ya ba mu ikon fahimtar wannan ilimi da aka tara a cikin wannan littafi al-muwatta kuma ya ba mu ikon aiki da shi muna babu itmamil musalli ma zakara idza shakka fi salatihi wannan babin cewa mai sallah zai cika abin da ya tuno in yayi shakka cikin sallar shi حديث نقلي بيودا شابيو حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته إن أيونكو يشك تكن صلى الشيء فلم يدري بثني ما كم صلى نوي صلى أصلاة أو أم أربعة شر ركعة أكو يكو هدو فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس saboda in yayi irin wannan shakka cewa uku ne ko hudu to ya kawo raka daya yi ta bayan wannan raka'a wal yasjud sai sujada sajdatayn guda biyu wa huwa jalisun qabla taslim yana alhali yana zaune kafin ya sallama wato qabaliya kenan fa in kanat raka'atu allati salla khamisatan in ta kasance wannan sallah da ya kara raka'an nan da ya kara ta biyar ce shafa'aha bi sajdatai bi bihataini sajdatain to ya zama ya mai da ita maimakon mara ta koma wato shafa'i tunda yayi biyar bai sani ba to in yi wayannan sujada guda biyu ta zama mishi wato shafa'i ya ce wa in kana rabi'atan in kuma ta kasance hudu ce yayi فالصجرتان ترغيم للشيطان wayannan sujada da aka yi kabaliya guda biyu wato rinjayarwa ne ga shaidan kuma nuna kaskanci ne ga shaidan shaidan ya so ya wasa da hankalin mutum ya ya ƙara sallah sai ka ƙare ma Allah sujada ka nuna ma shaidan bai isa ba to hadisi na ɗari biyu
nan an ce in ya tafi da raka'a ta biyar a'a ba an ya tafi ta raka'a ta biyar ba mutum ne bai sani ba raka'a uku yayi ko hudu bai sani ba yana shakka yana kokonto me zai yi ya karo ta raka'a ta zama hudu ke a'a to ai, in hudu ce ta zama nawa kenan to wannan sujada da zai kabaliya zai sa maimakon ya kare da sallah witri zai kare da sallah nawa shafa'i in kuma uku ne ya kawo daya yayi daidai to me wannan kabaliyan targhiman li shaytan ragama an fi shaytan ko da yake baya so an ma Allah sujada shine ka to 213 وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أن عمر عبد الله يكسن يكسن شنا شوا إذا شك أحدكم في صلاته فإن ينكو يشك أتم صلي شي فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليتوخى واتوي ƙoƙarin ya tawakha wato ya ƙasudu wato ya ƙoƙarin tunanin menene menene a zaton shi menene ya manta a sallar shi min, min, min salatihi wa ya tawakha wa ya qasudu wa ya ta'ammad il- abin da ya tunani Hmm?
kirdado ke na kamar ta haka to in ka ce kirdado ni ba- ni ban san kirdadon da hausa ba wato ya tawakha ya taharra ko ko ya qasudu aw ya atamid in mutum ya mance da wani abu ya yi shakkan wani abu a cikin sallah to ya nufi tunanin shi ya ga menene ya tabbata a cikin tunanin shi annahu nafiya min salati a cikin sallar shi falyusallihi yayi abin da ya tabbatar a zuciyar shi yayi thumma liyasjud sajdatayn sahwi wa huwa jalis sannan ya salla ya sajada sajada ta mantuwa yana zaune wato in mutum yana shakkan shin ya yi raka'a biyu ne ko ya yi raka'a uku yana shakka kun ga dai sallah bata cika ba to tun da shakkan shi ya tsaya a biyu ma'anan shi dai biyu suna nan uku yake to sai ya gini akan biyu yake in sallah hudu ce hudu ya yi biyu in- in ta uku ce daya to eh, eh.
wannan zama mutum in ya rasa yake tunanin shi yake yana iya tambayar cewa ya tambayi wa a'a ba zai yi tambaya ba ba zai magana ba cikin sallah sai dai eh, ya tunanin kan shi ya iyakan eh, zaton shi shine ya tawakka ya iyakan zaton shi akan nawa yake sannan ya gini akan haka ya yi kabaliya to na ɗari biyu da goma sha hudu eh don mutum ne ce shi ke aminci ya ya tsaya a gasar shi cewa biyu amma a a zahiran uku ne ko bayan ya gama su ma- a mamu suka gaya mai cewa ai ga abin da
ai lokacin da zai zai zai a wannan mamu za su mishi tasbihi kuma zai gane inda yake sai abun ya lalace ne aka yadda qalilul kalam wannan bai bata sallah amma kada ya yawa to 214 wa haddathani an malik عن عفيف بن عامر الص- والصح- ابن عامر الصحني عن عطاء بن يسار انه قال سالت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته عطاء بن يسارات من تابعي يتم بصحابي بيو شين عبد الله بن عمرو بن العاص دكما كعب بن الأحبار عن الذي يشك في صلاته وان زي شك في صلى شي فلا يدري بسني بكم صلى نوعي صلى أثلاثا أم أربعة أك- ركع أكو يكو فكلاهما واتو abdullahi bin amr bin al'az da kuma ka'ab al-ahbar dukkan su biyu suka ce mishi li yusalli raka'atan ukhra ya ƙara raka daya thumma li yasjud sajdatayn wa huwa jalis sannan yayi qabaliya yayi sujada sujada biyu yana zaune ya ƙara qabaliya bayan ya ƙara wannan raka'a تو ريفيو ده قوم شابير وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله عن, عن عبد الله بن عمر كان اذا سئل عن النسيان abdullahi dan umar ya kasance an tambaye shi game da mantuwa a sallah fi salati qala liyatawakha ahadukum alladhi yadhunnu annahu wato ɗayan ku yayi kokarin tunanin abin da yake zaton cewa nasiya ya mance min salatihi falyusallihi yayi tunanin yace me ne na manta in raka ɗaya ce yayi ta in raka biyu ce yayi in ruku'u ne yayi shi in sujada ne yayi shi sannan kuma zai kabaliya to muna bab man kama ba'da al-itmam aw fi rak'atayn nan liman ne ko ko mutum fa wanda ke sallah shi kadai sai ya tashi bayan ya cika sallah aw fi rak'atayn ko ko ya tashi bayan raka'a biyu sallah mai raka'a hudu ana zama maimakon ya zauna sai ya tashi حدثني حديثي نقري بيو شاشرة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين منذ الله يمنى رك... صلى ركعة بيو ثم قام فلم يجلس باي ركعة بيو تاش بيزونا با فقام الناس معه متعني سكا تاشي تارد منذ الله فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه لو كشند النبي قال صلى شي واتو كاو ركعة بيو تكرشن ونظرنا سيمك جنكرين تسليمه منا جدا يمجي ياي ياي ياي سلمه kabbara kuma sajada sajadataini sai ya kabbara kuma sai yi sujada sujada biyu wa huwa jalisun yana zaune qabala taslimi thumma sallama kafin ya sallama sannan ya sallama ma'anan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ce mai raka'a hudu ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna sai ya tashi sai ma su ma suka tashi da shi ba wanda ya magana da ya ƙara sallah suna jira ya sallama sai bai yi sallama ba sai ya ƙara sajada ƙabaliya sajada guda biyu sannan ya sallame wato ya nuna kenan wanda ya rasa zama tsakanin waɗannan salloli raka'o'i biyu sai ya yi ƙabaliya to na ɗari biyu da sha bakwai حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال Abdullahi bin Muhaira yana cikin sahabbai kai sallallahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya salla da mu az-zuhr salatu az-zuhr fa qama fi santain sai ya tashi bayan raka'a guda biyu na farko walan yajlis bi zauna ba fihima falamma qada salatahu sadr sajdatain thumma sallama ba'da zalika wato bayan ya kare wayannan raka'o'i biyu na karshe sai yayi sujada sannan yi sallama bayan wa'annan sujada hadisin na nan ya bayyana cewa sallah azhar ce ba al'asar ba qala malik to anan malik yace fi man saha fi salatihi wanda ya mantuwa cikin sallar shi fa qama ba'da itmamihi al-arba mutum ne ya yi sallah mai raka'a hudu ya cika raka'a hudun sai kuma ya ƙara tashi ya mance ya ƙara tashi fa qara'a thumma raka'a a ta biyar ɗin ya yi karatu ya yi ruku'i falon ma rafa a rasuhu min ruku'i da ya ɗauko daga ruku'i na wannan ta biyar ɗin nan zakara annahu qad kana atam sai tuna fa ai na cika raka'a hudu fa kuma gashi na ta biyar gashi ya ɗauko daga ruku'i innahu yarji'u fala yajlisu fa yajlisu kai innahu yarji'u fa yajlisu saboda haka shi sai ya koma ya zauna wala yasjudu ba zai yi sujada ba wannan ta wannan raka'a kun ga ya mata ruku'u ko ba zai mata sujada ba wannan raka'a ta biyar daga ɗauko wannan kawai koma ya je zauna wala yasjudu walau sajada wala yasjudu walau sajada ihda sajdataini da ko yayi ko da lokacin da ya tuno bayan yin ya yi sujada ɗaya daga cikin biyu ne na wannan raka'a ta biyar lam ara an yasjuda al-ukhra banga ya sake yin ta biyun ba thumma idza qada salatahu in ya qada sallar shi fal yasjud sajdatayn wa huwa jalisun ba'da at-taslim in ya kare yayi ba'diya to domin ya kawo raka'a ce kari akan waccan shine maliki ke cewa a kowane lokaci ya tuna wannan raka'a ta biyar kowane lokaci ya tuna yana yin wani abu ya bar shi ya zauna domin wannan ƙari ce a sallah wadda yake mantuwa ta kawo mishi to me maganinta sai mata ba'adiyya to babu nazar fi salati ila ma yushgiluka anha mutum yana sallah ne yana kallon abun da zai shagalta shi daga sallar shi hadisi na 20 da a 218 haddathani yahya an malik an alqama ibn abi alqama an ummihi anna aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita tawaito wannan hadisi أهدى أبو جحم ابن بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة شامية واتو أبو جهم ابن حذيفة يا مع النبي صلى الله عليه وسلم كوتر ونبرغو كوكو أبو ميافي شيني بردة خميسة بردة كو كساء الشامية تشام وداك كاودك أسان سيريا لها علم تنادى زاني فشهد بها الصلاة منذ ساعتي صلى فلما انصرف لوكتين دي قال صلى قال ردي هذه الخميسة إلى أبي جهم دي قال يتي كمي مشي دا wannan tufa mayafi fa inni nazartu ila alami hada wa minni na ga zanen wannan fi salati ina cikin sallah fa kada yaftunani ya kusan ya fitine ni wato yana sallah yana kallon zanen abun ya hankalin shi ya dauke daga sallar da yake yana kallon zanen tufa تو حدثني عن قريب يد شاكرا حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميسة لها علم منذ يا سكا وان ما يفي أنت خميسة بما سكا لها علم با خميسة شين الكساء الأسود من علم إن بيد علم تو يا بيزما كساء با تو ينا دزاني ثم أعطاها أبا جهم ثم أعطاها أبا جهم سي منذ ينا ينا da ita ko labisa ya saka ta sai ya ba aba jahmin wa akhadha min abi jahmin an an an bijaniya sai ya ce a kawo min shi maimakon shamiya a kawo mishi ta gari wanda ake kira shi munbij an bijaniya ita bata da wannan zane qala fa qala ya rasulullah walima manzo ya kai haka ka karbi ka mayar mun da wannan ka karbi wata kuma فقال فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة waccan ashamiya da na mayar maka na na kallon zanenta ina sallah nan abin da ba a so duk abin da zai ɗauke hankalin mai sallah daga sallar shi shine ba a so to amma kuma in ya ɗauke hankalin bai ɓata sallah sai dai ya rage maka lada da khushu'i na sallah amma bai ɓata sallah to na ɗari biyu da ashirin wa haddathani an malik an abdullahi bin abi bakrin أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه وأن أبو طلحة الأنصاري صاحب منذ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حائطه يا كسن تينا صلى أغونشي غونا مي إتاكي إتاكي حائط كمان سيمت أمتك أكيوي كمان منغو إتاكي شنجي فطار دبسي فطار دبسي سيوتا wani tsuntsu dan da yake kaman tantabara tantabara daji ya shigo fatara fatafika ya taraddada ya tansu makharajan ya shigo yana ta tsalle daga nan yana tsalle nan ya taraddad yana neman mafita inda zai fita daga gonar fa'ajabahu shi abu talha ya tansu makharajan yana neman mafita fa'ajabahu sai ya bashi sha'awa zalika wannan abin da yake wannan tsuntsun sai ba sha'awa wannan tattabara faja'ala yutbi'uhu basarahu sai bi idan shi na bin wannan tsuntsun duk inda yayi sa'atan wato wani lokaci ba wai sa'a daya ba sa'atan lokaci yana ta kallon tsuntsu yana kokarin ya fita daga gona tun maraja ila salati sannan ya dawo cikin sallar shi hankalin shi dawo bayan ya kalle kallon tsuntsun fa idza huwa la yadri kam sallah sai ga kuma bai san ma nawa raka'a nawa ya sallah ba yana ce na kallon tsuntsu wa qala laqad asab asabatni fi mali hadha fitna lalle fitina ta shafe ni a cikin wannan dukiyata wannan wato wannan gonar tashi فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك يزو يجي من الله قال من ساميني ما أصابه في خائتي أبن ساميش أو نقول تاشي من الفتنة نون فتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله لا بعد دي ونن صدقة لله فدعه حيث شئت كساش دئ إن تكيسو شي ونن كنغن صلى الله عليه تاتي مش دنيا sallah ɗaya da kai hasaranta duniya ta sa ka rasa sallah ɗaya ba wai fa ya rasa ta bane domin akwai hanyar gyara sallah amma ta shagaltar da shi ga sallah duniya ta shagaltar da shi ga sallah ya ce annabi je ga ta sadaka ku ga imanin mutanen nan eh game da zamani da aka kawo samari eh kuna sa riguna masu zane ko rubuce a baya duk eh, duk wannan yana ciki duk abin da zai ja hankalin mai sallah baya halatta amma yana bata sallah bai bata sallah sai dai yana rage wa mutum lada to ji wannan sahabi dukiya ce duniya ce halalin shi ba laifin shi ba kuma tsuntsu ne ya zo ya same shi cikin gonar shi ya ja hankalin shi amma sai ya gane Allah ya ficine shi da wannan duniya ya je ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bada ita sadaka to mu nawa addinin mu muke sayarwa don duniyar mu sayar da addinin kuma duniyar ta ki zuwa alhali kuma da mun rike addinin sai Allah ya zo muna da duniya ai Allah ya faɗa wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in insha'a in tsoron talauci kuke yi domin an ci a kori mushrikai najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da hami- ba'da amihim hadha an ce a kori mushrikai sai kaf- sai musulmai amma ku suna cewa to kai ai quraish din nan su ne masu arziki su ne masu kuɗi to in an hana su shiga makka to ya kuma talauci zai same mu Allah ya ce in kuna tsoron talauci ku bar su a kore su domin su kazanta ne in kuna tsoron talauci in kun rike addini Allah zai azurta ku inda ba ku tunani shine Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min min haythu la yahtasib me son ya arziki ya sa tsoron Allah cikin in kai ɗan kasuwa ne ka sa tsoron Allah a kasuwanka zaka ga arziki na zuwa maka ko me kake ka sa tsoron Allah shine shine maganin talauci ba yanda muke ba mutum da talauci ya same shi sai ya fara fasadi in mace ce ta fara fita me yasa to wallahi al'amarin na ai lalura ce to kin shiga lalura mijina ya mutu ko kaza mijina fakiri kika fara yin abin da yake ba halal ba to shin da ma'asiya da sabon Allah da tsiya ne ake neman arziki a'a da tsoron Allah ake neman arziki in ka saka tsoron Allah dan abu kaɗan da Allah zai baka sai maka albarka ba ku ganin da Allah ke jarraba mutane wallahi Allah zai iya baka miliyoyin kuɗi nan da ma kaga ka samu miliyan to ka fara jin tsoro tsoron da baka ji lokacin da kake talaka kun san me yasa sai Allah ya jarraba ka to ya sa maka miliyan kuma sai ya baka fasalin kila zuciya ko kodar ka ta ɓaci ana neman a yi transplant sai an je india an kashe miliyan hudu ka koma me ka koma talaka Allah sai jarabe ka da wani abu saboda ka in ka samu kanka da lafiyar ka ka tashi alhamdulillahi mu'afa kuma ka samu abun da zaka ci to wallahi babu sarki kaman ka kowa ya ba lafiya godewa Allah saboda ka abubuwan godewa a nan dai abin da za mu gani sahabi ne sallashin nan ta fi mishi da ya hasaran wani abu a cikinta ta fi mishi a kan duniya to in mun zama haka Allah zai ciyar da mu min haisu la nahtasib kun ga Saudi Arabia lokacin da aka yi jihadin Muhammad bin Abdul Wahhab ana cikin talauci a cikin ƙasar nan turawa da suka zo suna kama duniya da suka zo suka ce a'a wayannan a arab ga su da tsananin addini ƙasar su ba komai me za mu yi wahala a wurin su turawa ba ba su ga ƙasar ba addinin su rikewarsu da Allah sai kori turawa amma duka ƙasashen musulmi da turawa suka je sun samu musulmi sun lalace na ɗaya kenan suka rike Allah sai Allah ya kare su daga sharrin turawa ba haka ba kuma ashe suna nan karkashin su mai ne teku na mai an ce man duniya in ka kasa shi kashi hudu man duniya gaba ɗaya kashi ɗaya yana saudi arabia shi yasa zaga kantin gwal kamar daga angon shanu har zuwa abakwa kantin gwal kawai in ka je inda ake sayar da motoci ka dinga ganin nau'i nau'i da yawa da yawa ba irin namu ta kumbo ba sababi komai ka je gashi nan miliyan ko menene dukiya je ga ta can wallahi wani dan ameriki ya zo mana ya ce kai dukiyar da ya gani a saudi arabia ce ko amerika ban ganta ba ko amerika ce bai ganta ba sun rike addini sun rike sallah sun rike tauhidi mata daga hijabi da niqabin su an raba maza da mata sun yi wa Allah da'a shi kuma sai Allah ya dauki ya ciyar da su mu ma in muna son arziki in mun rike addini Allah zai muna haka duk yakin nan Allah zai muna amma sai mun so Allah fiye da duniyan nan kun ga yadda sahabai suke son Allah domin sallah munajati ne da Allah to waye a cikin ku nan zai bada gonan shi dan yayi waswasi a cikin sallah subhanallah ko ne mu daya to Allah ya kara mana imani Allah mun tuba la tu'akhizna bima nasina to ɗari biyu da ashirin da ɗaya wa haddathani an malik an abdullahi bin abi bakr anna rajulan min al ansar wani mutum daga ansar wannan abu talha ne kana yusalli fi ha'iqin ya kasance na salla a wata gona lahu bil quffi quffi wadin min awdiyatil madina wato yana daga cikin wato wadi na cikin abunan magudanar ruwa na madina fi zamanin sama lokacin da yake yana 'ya'yan itace wannan halu wato da dabino kad zullila dabinon nan kad zullila ta yi ƙasa wa hiya mutawwaka ga ta nan ta sauko ƙasa daidai bismariha ta zagayu da dabino fa nazara ilaiha fa ajabahu shi wannan mai sallan nan wannan na ansar da ya ga dabinon shi ya nuna ya yi ƙasa sai ya ba shi sha'awa mara amin samari na wannan 'ya'yan itacen da ya gani sun mara ja'a ila salati da ya dawo sallar shi fa idan huwa la yadri kam sallah yana ce yana kallo masha Allah dabino ya yi kyau wannan shekara gashi nan ya sauko ya yi ja ya kyau alhamdulillah ashe yana cikin sallah ko da ya dawo sallar shi la yadri kam sallah فقال لقد أصابتني في مالي هذه فتنة للم فتنة تسامين أشكي ونن دوتيا فجاء عثمان بن عفان يزور عثمان بن عفان وهو يوعد الخليفة لو كنت شينا خليفة فذكر له ذلك يجاء عثمان بن عفان خليفة تجا من تسامين وقال سيأتي هو صدقة فاجعل فاجعله في سبل الخير خليفة na ba da wannan kasashe a hanyoyi na alheri فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا wato sai Usman bin Affan ya bashi dubu hamsin wato dirham ko dinari dubu hamsin fa summiya bi zalika almal almal alhamsin sai kira wannan dukiya dukiyar dubu dukiyar hamsin wato sai gwamnati ta sai sai gwamnati ta sai dukiyar don a raba shi da fitinar duniya.
Wannan malam ba ba Abu Talha ba ne.
A wannan kuma simar ne. Eh, Zamanin eh, zamanin Usman ne.
ya kai lokacin da mai mota sai zuwa wurin a sai ne da wani Sai sayar da motar? A ka yi abin da za ka iya. Mota za ka iya zuwa maimakon ka je alfashan ka duba ka je wurin wa'azi ka je sallah. Shi sa masallatai ba a son yin abu da ke ɗauke hankalin mutane. Shi sa a Saudi Arabia za ka ga tun dai lokacin da jihadin Muhammad bin Abdul Wahab ya zo in ka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haram zaka ga an sa mabul mai kyau mai tsada kwarai da gaske amma ba za ka ga zane ba za ka ga zane ba to amma lokacin turkawa su kuma suke mulki wurin su za ka ga sun sa zinari sun saka abubuwan kyalikyali da haka wanda ke wannan ba bai kamata ba haka masallatai ba son yi musu abin da zai ja hankalin mai sallah haka kuma masu sallah ma kakka shigo da wani abu da zai ja hankalin wani to kun ga kenan kamar yadda malam ya faɗa ka shigo da jesi ga ta nan da rubuce-rubuce da zane-zane kai za ka zai ka tsira amma wanda ke bayan kafa to tun da kai ka sabbaba mishi kai ma za ka rage maka ladan sallah saboda haka mutum ya zo da tufan da ya dace da kuma khushu'i a sallah shine istihdar mutum ya kawo ran shi ya ce yana gaban Allah yau kana gaban Allah amma ranar tashin kiyama kuro-kuro a gaban Allah za ka tsaya wanda ya saba tsayuwar sallah da kusu'i kun ga zai samu sakina ranar tashin kiyama domin shi abin ya saba
Assalamu alaikum malam. To ina ga wanda ana sallah wa ana yi.
duk shi ne inda gangan ya barta shi ma shi ma ya shiga wannan shi yasa ake so kafin a fa- fara sallar mutane su kulle wayoyinsu sannan wayan nan an mata za ka iya sa ta silent kuma za ka iya kashe ta to amma duk da haka wani lokaci shaidan yakan mantar da mutane na tuna muna maka wata rana wani liman kafin a fara sallah yake cewa kowa ya kashe kowa ya kashe waya yana tunatar da mutane da muka fara sallah sai wayar shi ta fara kuka sai ga shi shi da shi ya mace ya kashe tashi to wani lokaci mu yi ma mutane afuwa don wannan irin mantuwa amma da ka ji irin wannan kai sauri ka fito da ita wannan al'amalul yasir la yabtul salah kai sauri ka kashe ta kuma in kana da waya ma wani ba sai ya fito da ita ba da ya sa hannun shi ya san inda zai danna ta kashe domin kada ya ja hankalin mutane Allah ya taimake mu. Eh.
akwai lokacin da aka rubuta mana tasbih a dukkan masallaci Eh.
subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim subhanallah shi inda ka daga za ka ga Eh to shi wannan shi kuma makaruhi ne a rubuta ayoyin Qur'ani a a buga a a liƙa su a bango.
ba bango ba Eh akan me?
irin bango na Eh to ba bango bane shi ma ne? Ko gida ko masallaci duk makaruhi ne ba a so.
Asarar sallah yanzu kamar wannan gashi wanda ke na da agogo Duk makaruhi ne.
dan da ga Duk makaruhi ne babu shi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
akan masallaci Mm.
wasu in kai musu magana Eh akan nuna wannan masarufi mai shirin shi shi ne mafi alheri daga wasu da bari eh sai ka kawo maka hujja da cewa ai a saudiya ko a harami ana dawafi ma za ka ga mutum yana ɗaukar waya yana karatu yana abin nan amma ba a hana shi ba a'a shi tawafi tawafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tawafu kas-salati kamar sallah ne sai dai shi an yarda a yi magana saboda haka wanda zai yi magana ya faɗi alheri zai yi magana ya faɗi alheri to wannan dan mutum yana magana bai bata mishi tawafi amma duk da haka shi ma adab ne da Allah ba adab bane kana tawafi kuma kana kan kana magana da wani a a wannan wannan adab ne ba adab bane magana nan ko dan ba ni wuri nan dan matsa nan ba komai kai a cikin tawafi amma kana can kana magana zai yi ma kasuwa kake kana magana business ɗinka ko iyalinka ko wani abu ai ba adab shi yasa da a cikin haramin ni da lokacin da muke can har ɗaukan hoto sun hana mutane amma yanzu an rinjaye mutane domin mai dan riya da mutum ya shiga haram yana kokari a ɗauke shi aika ma mutane shiga ni fa a haram yana so ya lalata kayan shi ibada saboda haka ya zama mana musiba wannan abu Allah ya shirya da mu eh eh eh fa ba'ahu Usman bin Affan ba'a ya saya istarahu ba'a wabta'a duk suna da ma'anan saya da sayarwa shara washtara suna ma'anan saya da sayarwa nan Usman bin Affan ya dauko kudin Baitul Mal ne ya bashi kudin shi gona ta koma ta musulmai
Daukar kamar wajen ɗaukar hoton eh misali sai an yi aiki yana ciyar da mutum a rana.
eh Ko yanzu yana ɗaukar shuka, yana ɗaukar su ko yana ɗaukar su hoto.
eh In an ƙare sai a kwafi a Facebook eh ko a WhatsApp.
haka To shi wannan akwai wakil lahu ya yi to in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum mutum ne ya ciyar da mutane a azumi ya ba su abinci zo yana dauka to wannan sadaka ya musu ai ko to dan ya nuna wannan ba komai domin zai kwadaitar da wasu yi kun ga wurin ciyarwa don kwadaitar da mutane nan Allah ya yarda a yi irin wannan ciyarwa wurin ba da kuɗi ba wai kana sallah ba ka nuna kana sallah ba kana azumi ba ko da yake ba a riya azumi me yasa domin inda gaske kake azumin kana jin yunwan to lalle Allah zai karba domin in riya ne zaka boye ka sha ba wanda zai sani to banda wurin ciyarwa wurin ciyarwa an yadda a nuna fa ni'ma hiya amma boye ta kuma yafi alheri babu sahau amma da in ciyarwa ne da taimakawa fukara ba ruwanka da niyyar mutum kakkuce na yi ne don siyasa ba ruwanka da niyyar shi in mutum ya zo ana contribution ya bada kuɗi ba ruwanku domin Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya abun yayi kyau ya haru wa alaikumus salam eh ta yi wannan in ya yi kashfin aura yana cikin shuruɗin abin da na sallah in ba ya sauri ya kulle ba ma sallar shi za ta ɓaci sai sa a in ya in yayi yawa haka ba kawai so ɗaya ba ya zama mishi al'ada haka to sallar shi bai da sallah domin me kashfin aura al'aurar shi ta bayyana al'auran mutum namiji a sallah daga cibiya zuwa gwiwar shi to amma wannan gashi na har bayan shi na fitowa kuma shi ma ya sani kuma ya ja a me shi mai ganin shi dai in ya tsaya na ta kallo shi ne nan kuma shi ne ya ya ya ɗauke kan shi a'a a'a bayan ko atishewa mutum da yayi an ce kakkace mai alhamdulillah kuma an ce ma alhamdulillah kakka mayar ba za a iya cewa ba magana ce cikin sallah kuma za ta bata sallah wani wani wanda ya magana da gangan ta bata mai sallah Amma abubuwan na biyu ya ce a lokacin yaƙin kanda saboda sarari wata abai sun ci naman mutum.
eh to na daya za ku ji wani abu za ku ji ku tsaya ku ji wani abu za ku ji dan mu hutar da kai dan mu hutar da ku gaba ɗaya duk malamin da ya ce maka wani abu ka tambaye shi ina ka gani ko ni na gaya ma wani abu ka ce mun ina ka gani shi ne maganin kuma abin da muke kokarin koyar ma mutane nan shine ilimin ahlil madina malaman madina tun daga sahabbansu har tabi'ansu har tabi'i tabi'in har yau innan ilimin madina muke koyar muke koya muke koyar muku saboda haka bai tashi ma baka ce mun wani ya ce wani malami ya ce ni ba wani ya ce ba ba wani malami ya ce ba ina ce maka malik ibn anas ya ce ko baka san malik ibn anas ba in baka san shi ba zan gaya ma waye shi amma kai da kace wannan ya ce shi wannan waye shi Allah shirye da mu to babu kitabu sahu littafi na mantuwa babu al'amalu fi sahu to yanzu mun shigo laboratory to an me yace babul amal fi sahu babi na aiki a cikin mantuwa hadisi na 222 haddathani yahya an malik an ibn shahab an abi salama ibn abdurrahman bin auf an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda aka rawaito daga abi huraira shine inna ahadakum idza qama yusalli dayan ku fa in ya tashi na sallah ja'ahu shaytan shaytan zai zo mishi fala basa alaihi sai cudanya mishi labasa ba labisa ba labisa ya sa kaya labasa kuma ya cuɗanya mishi wato ga abin nan hatta la yadri kam salla har yanzu san bai san nawa ya salla ba fa idza wajada zalika ahadukum in ɗayan ku ya samu irin wannan falyasjud sajdataini wa huwa jalisun to yi sujada sujada biyu shine wanda waswasi ya daure shi ya kama shi shi kullum cikin waswasi yake aka ce yi watsi da wasu shi in ya kare sai ba ajiya in ya kare sallah zai ba ajiya kun ga ya yi maganin shaidan in yana yin haka shaidan zai kyale shi ya bar wasu wasu domin waccan sujada biyun nan dan targimin shaidan ne nuna mishi bai isa ba shi ne maganin wasu wasu kullum ka yarda shakkan nan ka yi biggi na kan yaƙi ne to na ɗari biyu da ashirin da uku wa haddasa ne an malik annahu balagahu nan malik ya zo da hadisi muballal anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inni li inni la ansa wa unsa wa unsa li inni la ansa aw unassa li asunna wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la ansa lalle fa ina mantuwa wa unassa kuma ana mantar da ni au unassa ko ku a mantar da ni li a sunna domin in kawo sunna wato Allah na mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko shi ya manta domin a gyara wannan mantuwa ya zama sunna domin mutane dole su manta wato ba dan gafla bane ba irin mantuwar al'ansari bane ya ga dukiya ko wani abu a'a domin ai sunna ne Allah shirya da mu. To wa haddathani an Malik annahu balagahu anna rajulan sa'ala al-Qasim ibn Muhammad wanda yake cikin fuqaha sab'a fa qala inni la ahimu fi salati fa yaqtulu dhalika alayya wato ni na kai yawo hama ya ta yawo cikin tunani cikin sallah kuma yakan yawaita haka a kaina fa qala al-Qasim amdi fi salatika ka ci gaba da sallarka fa innahu lan yadhhaba anka bai taba barin ka ba lan wato har abada hatta tansarifa har sai ka kare sallaka wa anta taqulu ma atmamtu salati wato in ka bi wannan son zuciya ba za ka kare sallah ba in ka karo raka da zai ce akwai sora sai ya ce kawai ka ci gaba da sallarka in ka kare sai ka yi abin nan ba'diyya wannan ka huta to kitabul juma'a wannan babu al'amalu fi ghusl al-yawm al-jumu'a babu na wanka ranar juma'a hadisi na 225 حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونندق أبو هريرة أكل وتويتي منذ الله يأتي من اغتسل يوم الجمعة وغسل الجنابة دو وند يوانكا ranar juma'a wankan janaba sun maraha fi sa'atul ula sai ya tafi masallaci a sa'a ta farko na lokacin juma'a faka annama qarraba badana kaman yayi layya ne kaman ya kaddama wato raƙuma in ya zo masallaci da wuri kaman ya kaddama raƙuma wato ya layya da raƙuma wa man raha fi sa'ati saniya wanda ya zo kuma na sa'a ta biyu faka'annama qarraba baqaratan kaman yayi layya da saniya wa man raha fi sa'ati thalitha wanda kuma yazo sa'a ta uku faka'annama qarraba kabshan aqran kaman yayi wato ya kaddama rago mai kaho wa man raha fi sa'ati rabi'a kuma wanda yazo sa'a ta hudu فكأنما قرب دجاجة كمن دي شي كما يا ينك كذا ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة شي كما كمن يا قدم قن كذا وان دي في الساعة الخامسة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر دليما يشبو أقوى رواية ما وإنن لا دد كنن kana shigowa kofa mala'iku suna da sijil suna rubuta sunan wanda ya zo da ka zo sa'a ta farko za a rubuta ka zo kana da ladan wanda ya yanka sani ai wanda ya kara kuma sa'a ta biyu wanda ya yanka rabun nan sa sannan rago sannan kaza sannan kwai liman na shigowa din nan shikenan mala'ikun su ma sai su zo su zauna don su ji zikiri wanda ya zo latti
babu sunan shi babu sunan shi yastamiyuna zikir suna jin zikiri ai hutuban nan ita ce zikiri zikirin sunna zikirin sunna ai to sa'a farko shine malik an tambaye shi yaushe mutum zai je yana yana karhanta mutum ya je masallacin juma'a kafin zawali saboda haka daga zawalin daga zawali ne har zuwa fitowar fitowar liman zai minti talatin talatin talatin ne ba gane ba mutum ya fito da asuba kafin zawali ya zo masallaci yakan karhanta haka me yasa shi kuma dan sunna bata nuna haka ba wa idza nudiya lis salati fas'au ila dhikrillah sai an kira sana ke sa ayi saboda haka muna fata ta zama daga lokacin sallan zawali domin ba a son kuma mutane ya zama ba sa yin ayyuka kawai shikenan an bar komai cewa da juma'a ta shi kenan ba ma komai a'a akwai lokacin zikirin nan sannan za mu zo hadisan da za su nuna wannan a cikin sa'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata sa'a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a a cikin ranar juma'a wadda mutum ba zai roki Allah ba sai an sami shi to kowa na cewa yaushe ne wannan ce bayan la'asar ne wannan ce ai bayan la'asar kuma ba a sallah to hadisai za su zo nan malik ma ya nuna wannan lokaci lokacin da liman ya fito aka yi kiran sallah to wannan sa'a ta fara har sai ya sallame daga sallah saboda haka sai mutum yanka yawaita sallah yana saurara yanka yawaita addu'a yan kai wata addu'a ma ya tsaya kan sunna nan fitowar liman shine farkon sallan juma'a to fiqihu ya bambantu da na malik da na wayansu mazhabobi nan abinda nake so akwai wata fatawa da malam ya bayar ko da yake a lokacin malam ba a tabbaka ta ba malam ya yi sallah nan da liman giri ne an tambayi malam mafi yawan mutane ba sa jin ba sa jin larabci to ya halatta a yi musu hudu ba da hausa cikin fatawar da malam ya ce ya juz zai ya halatta domin ba ta ji don lalura rashin jin larabci to yanzu duk islamiyyar da kaje duka islamiyyar da kaje in kaji maza yara maza da mata suna maka larabci za ka yi mamaki sai ka gane cewa wanda bai ji larabci ba shi ya so amma in turanci ne ana maganan budget sun san nawa aka kawo jihar su ba da hausa ba domin sa na kawo wannan ina gani lokaci ya zo mu fara hadali mamai mu fara kokarin mu tsaya akan sunna ta sallan nan kashi mun zo babin juma'a mu yi kokari liman zai iya rubuta hudubar shi kafin ya fito a fara sallah domin ko mala'iki duk abin da yake yana tsayawa zai zauna kuma a littattafanmu an ce magana a lokacin hutuba bi ghairil arabiyya lagwun zanakula lagwu malaman sun ba da fatawa lid darura to amma yaushe za mu ci gaba da wannan darura biduni inqita kuma abin ya zama ruwan dare sannan kuma muna makanmu wani aibi masalan in akwai wani pakistani ko wani egyptian ko wani kai ba ma ba haushe ba bayarabe ko ibo ya musulunta sai masallacin ku hausa kuke kun cire masallacin ku daga zama alami kun mai da shi ne local shi ne na game ya fi muna inda liman zai shirya huduwobin shi na satuttuka wanda zai yi wa'azi ya ce to yau liman zai yi magana akan kaza da kaza da kaza ya bayyana ma mutane saboda ka shi liman da ya fito ya fito kamar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ce assalamu alaikum wani ba zai ce ga wani abu kayi ba annabi bai yi shi ba ko ko in ya sallame kuma an fi so fantashiru fa idza qudiyat as-salatu fantashiru ko nafila ma wurin malik makaruhi ne kaza kana nafila amma dai na farkon ya fi sannan kuma yawanci a imma kuma na masallaci masallacin su ne suna da kwanaki da suke gaya ma mutane ina ganin limamin yana so wani abu idea ta tsaya akan mutane kafin juma'a in yana mutane wazi akan wannan abu gaskiya koko hana jita-jita hana jita-jita hana wannan kaga kenan ku kanku kun san wannan juma'a za a yi magana kan ne jita-jita shi ma wata hanya ce da za a iya tafkifin mutane amma za mu tsare ibadan mu ta tsaya kamar yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take daidai da daidai daidai da daidai ba tare da mun yi wani abu ba gashi kuma muna kallon cewa muna caccanja abu shi malam da ya bada wannan fatawa duk lokacin su ba a yin haka ba a yin haka daga baya ne aka fara abin kuma ya zo ya zama ruwan dare ko ina kowane masallaci namu na ahalin sunna hadde to inda za mu tsaya ana muna huduban nan da larabci kuma larabci mu baswat kun ga larabcin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yau in kace mutane ya ayyuhan nas qul huwallahu ahad akwai wanda ba zai gane ba sallu ala nabi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ba wanda ba zai gane ba ai wannan larabcin da qur'ani da hadisi mun san shi mun ji shi to ba lalle sai an yi ma mutane wani nazin ba ko wani abu a tunatar da su Allah a tsoratar da su ranar tashin kiyama a tsoratar da su ta a kwatsaitar da su ranar tashin aljanna duk ya ishe mu kuma sai ya zama juma'an mu gashi dai mun zo mun yi sallah kamar yadda sunna ta ce wani ba zai tsangwame mu da wani abu ba fita daga addini sannan kuma dukkan yare na duniyar nan in dai musulmi ne zai samu natsuwa a masallacinmu domin mu ba masallacin hausawa ba ne ba masallacin yarbawa ba ne ba masallacin mai turanci ba sannan kuma in mun ci gaba da haka zai zo wata rana zai zo wani sai ya yi kiyasi da mu tunda kun yarda a tarjama hudu ba a faɗe ta wani wata na za ka ji yana sallah Allahu Akbar in the name of Allah the most merciful the merciful praise be to Allah yana yi da turanci in ka ce mai shi I'm not Arab ni ba balarabe ba ne sai sallah da turanci an yi ko? suna yi da turanci ta wannan duk sallar su bata yi ba ba su da sallah shi sa malamai suka ce to yin wani yare a kutuba lagwun tun da karatu ya zo mu shi sa ne wannan magana saboda haka mu yi kokari mu gyara ahli sunna su a samu malamai su yinka tarjama hutuban liman ko ko in ya kare mutane na da hankuri ko an kare irin wannan cewa za akwai sallah ko wani abu akwai wani abu da liman zai ma mutane mutane za su zauna su ji amma dai an ce assalamu alaikum an kare sallah mun tsira da sallar juma'a domin wannan zikiri ne fa da liman ya hau nan wurin nan fa ko mala'ikun Allah sai sun zauna su saurara mala'iku ba ƙaramin matsayi ba ne kada wani abu ya zama sai kawai yardar da Allah ba kuma abin da ke yardar da Allah sai yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin mu tsaya kai na annabi mun huta wanda kuma bai jin larabci ya je ya rajistarin a islamiyya eh don rashin larabcin ka sai mu zo mu dinga canja addinin mu je ka koya islamiyya eh kaman yaya? eh? a'a tsaya tsaya yanzu ba ƙur'ani ya ce tafsiri ba an yi tafsirin magana Allah shine ya liɗe hudubar liman ba za a yi fassara ba ban ji ba a'a wai ban gane ba eh eh eh eh mana ai shi ne nake faɗa hutubar liman to daman hadde masallatai yawanci ana wa'azi shi ma wa'azin nan fa kun san lalura ce fa aka bayar da shi lalura ce ba mun ce sunna ba ce ba mun ce sunna ba ce amma lalura ce domin da mu canja sallanmu da huduban mu gara mu bar wannan lalura a yi ma mutane wa'azi kafin liman ya fito domin fitowar liman ne lokacin sallah ta fara fitowar shi hurujuhu da ya fito nan shi ko na fila ma ba ce ba da ya hau sannan zikiri ya fara saboda haka kafin lokacin tun da ajam mutane ba sa jin larabci hutubar shi za a iya karanta ma mutane yau hutubar liman fa za ta kasance kan abu kaza da kaza da kaza to shi kuma liman ba zai iya yin wannan ba domin fitowar shi ne fitowar sallah sai dai shi duk sallolin da yake da mutane zai iya musu wa'azi ko ko in mun ci gaba ma nan gaba Allah ya taimake mu da kuɗi tun muka yi studio liman zai iya muna bayani ya ce yau hudubar da muka yi da hausa ya muna bayani abin da ya kuma isar da sako kuma kowa ya ji shi ma wannan hanya ce amma ya zama wannan shawara da malam ya bayar eh kamar jihohin kebi eh limamai da dama sun fara irin wannan haka idan liman ya rubuta hudu ba shi sai ya ba wanda zai yi wa'azi haka wanda hudu ba ta kunsa kenan liman yana zuwa biya wa mun bari ya fara muna alhamdulillah fatan kamar da malai ya bada shawara Mm.
to nan ma mu tabbaka wannan sunna to Allah ya taimake mu Eh. Sai ga limami yana ji yawa akwai akwai matsalar kurame wannan masu magana da kuramen nan da kuke gani fa wannan maganar da suke yi fa ba hausa suke yi ba ba larabci suke yi ba turanci suke musu wani kurman ma bai taɓa sanin yadda ake cewa bismillahir rahmanir rahim ba to wannan kuskuren mu ne kamar yadda ake yin wannan lokacin ishara da, da, da, da turanci akwai ta ta larabci mai kallon talabijin larabawa kamar aljazira da sauransu kun gana yi ko to shi kuma wancan larabci yake yi shi kurman mu bai ganewa tunda larabci yake amma in ana yi na bbc ko na wani abu da yake turanci ne sai ya gane wallahi yanzu wajen shekara biyu muna roƙo fi sabilillah a samu wani bawan Allah ya ɗauki wayannan kuramen ya kai su ko Sudan ko Egypt a koya musu lugatul ishara al-arabiyya yaran nan su iya karatu na Qur'ani da Larabci sun ka fahimta da Larabci to amma abu ya buwaya ko ba lallai sai kurma ba kamar yanzu kun ga su suna ji a ɗauki mutum ɗaya ko biyu a ji a koya musu su kuma su zo su koya mai nan domin sun ka karatu da larabci Don- eh.
a matsayin a sallan sai a yanzu sallah suna nan ai lalura ce lalura ce to Allah shirya da mu an tashi ai
malam ya roki cewa akwai sautin sinna amirul muminina sarkin tsaki Allah ya garbace shi da rashin lafiya an yi gaugawa fita da shi a indiya malam ya ce a sa shi addu'a Allah ka kara mishi lafiya da alhaji ahmadu cancanci sannan kuma da shugaban kasanmu da Allah ya dawo da shi muna fatan Allah ya kara mishi lafiya Allah ka yi mishi jagora Allah ya sa ya gane duk inda kurakurai yake ya gyara saboda mu gudu tare mu tsira tare Allah ka yi mishi jagora malam kamar yadda ka riga ta ji malam ya ce a kara sani shugaban kasa cikin addu'a Allah ya kara mai lafiya sannan kuma akwai wani ɗaya daga cikin kuramen mu nan da aka ce an yi gobara a gidan shi an kaya ya kone duka kuma waɗansu ma suna kwanci asibiti muna fatan su ma a sa su addu'a Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya musu da alkhairi to an ce shi wannan kurman matar shi ma ta rasu to Allah ya gafarta mata
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka waɗannan bayinka da suka tafi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Amin.
Allah ka gaggauta ba su lafiya Allah ka kankare musu zunubansu da wannan rashin lafiya da suka yi Amin.
shi kuma shugaban kasa da ya dawo muna roƙon Allah madaukin sarki ya ƙara mishi lafiya Amin.
wannan baiwar Allah da ta rasu a cikin wannan gobara muna roƙon Allah ya sa ta yi shahada don suna daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa suna daga cikin shuhada na al'ummarsa to muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa ta yi shahada abubuwan kuma da suka rasa da ɗan dautan tsafe shi kuma Allah madaukin sarki ya ƙara masa lafiya Amin.
muna roƙon Allah duka waɗanda aka ambata a cikin wannan wuri da waɗanda ma ba a ambata su ba muna roƙon Allah duka ya ba su lafiya waɗanda duk ba su da lafiya Alhaji Ahmadu Tisan Gishi ma Allah madaukin sarki ya ba shi lafiya ai su ne ainihin ginshiƙai na sunna a wannan ƙasa to muna roƙon Allah madaukin sarki ya gaggauta ba su lafiya muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa wannan ilimi da muke yi mu yi amfani da shi ba wani alkhairi ga ilimi in ba mu yi aiki da abin da muke karanta ba saboda haka muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa mu yi aiki da abin da muke karanta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ayn سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين